الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a 15 ga watan shawwal shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta 2026 miladiyya a wannan babban masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a ungwayen tala babban birnin yamai jamhuriyar nijar kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani din ranar juma'a da daddare a wannan shine kuma darasinmu na farko bayan wato shudewar ramadan wato na wannan shekara idan ba manta ba kuma wannan shine darasinmu na hamsin da tara a cikin suratul bakara kuma wannan shine darasi na hamsin da bakwai to kafin mu ci gaba da karatu duk da a wancan wato ƙarshen karatunmu mun tsaya aya ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya a cikin suratul bakara yau allah da za mu tashi farkon aya ta 222 a cikin suratul bakara kafin mu ci gaba ina so in ja hankalinmu a kan wato ibada da muka shuɗe wato ibada wanda muka yi ta ramadan muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa aikinmu da sa mun yi asa'a alama ta allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa wa mutum watan ramadan shine a ga ya ci gaba da ayyuka na ibada wato a wajen ramadan wannan alama ce malamai suna faɗa shine alama allah ya karɓi ayyukanka na ramadan ko da baka ci gaba da yadda kake a ramadan ba ɗari bisa ɗari to a samu ko da sittin cikin ɗari ko saba'in mutum ya ci gaba da wasu ayyuka na ibada allah subhanahu wa ta'ala ce fa'iza faragata fansab bayan ramadan sallah tana nan karatun alkur'ani yana nan azumi yana nan ko ba haka ba sadaka tana nan duk wani aiki na da'a akwai shi kawai a cikin ramadan ana so mutum ya ƙara ne in gane ko musamman wannan wata da muke ciki yau mun ce sha biyar ga wata ko ba haka ba to akwai sauran kwana goma sha hudu ko sha biyar a cikin wata akwai wani azumi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta a yi shi in baka yi ba to kai kokari ka yi shi azumi shida ne a cikin waɗannan kwanaki na wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumci watan ramadan sannan sai ya biyo ramadan da azumi shida na wannan wata na shawwal to ya zamto kamar ya azumci shekara guda ne malamai suka ce daman Allah a wato hukunci na Ubangiji da adalcinsa da rahamarsa da taufiƙinsa duk aiki da kai aiki na lada guda sai Allah ya ninka shi zama goma ba haka suka lissafa suka ce kayi azumin wata guda wato a cikin ramadan kana da lada nawa suka ce za a ninka kowane azumi goma goma so wata goma kun gane ko za ka samu in ka irga za ka samu azumin wata kamar ka azumci azumin wata guda ɗin nan daidai ke da azumin wata goma da kai to yanzu idan ka tau sittan min shawwal kowane azumi guda ɗaya a matsayin azumi lada goma to lada goma so shida za ka samu sittin sittin ka raba ta biyu talatin talatin ga wata goma ga kwana talatin talatin guda biyu ya zama shekara to kaga mutum idan yi azumin ramadan sannan ya zo ya biyo shida na shawwal to za a rubuta masa kamar ya azumci wato shekara ga baki ɗaya kaga a rayuwarka kawai duka kama azumi ko daga wannan azumi in baka ƙara yin wani azumi ba yana Allah za rubuta ka a cikin duka shekarar kullum kayi azumi wannan falala ce mai girma ta sittu shawar hadisi ingantacce ruwaya ta imam muslim a kuma wannan baya saba ma ra'ayin imam malik domin imam malik shi da ya riga gama magana ya ce iza sahal hadis fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta ga manzan Allah to shine abin da yake mazhaba ta shi ne yadda da shi ko da na faɗa abin da yake saɓanin wato abin da yake sunna ta zo da shi kenan yanzu mu hukuncin a gurin imam malik hadisi sittu shawwal hadisi wato sittu shawwal a gurin imam malik ja'is sunna ne a yi shi shine kuma mazhabar imam malik saboda ya riga ya ce in hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam shine mazhabata to kuma hadisi ya tabbata imam muslim ya rawaito shi wannan a yi ƙoƙari a dage wato a azumci watan shawwal akwai sauran lokaci wanda bai fara ba akwai sauran kwana goma sha hudu ko kwana goma sha biyar allah ya ba mu ikon aikatawa tare da cewa azumi yana da falala mai yawa azumi guda idan ka yi shi saboda allah allah zai nisantar da fuskarka daga wuta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu lahu an wajhihi min anin nari 70 khalifan aw kama qala alayhi salatu wassalam duk wanda ya azumi rana guda saboda Allah Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta tsawon shekara 70 fuskar shi ba za ta ga wuta ba kuma ba ana nufin in shekara 70 ta zo ta kare bai a nuna ma wuta usulubi ne na magana ta larabawa ana nufin 70-70 da ba su da iyaka Allah ba zai bari ka ga wuta ba azumi guda in kai saboda Allah to ina da rayuwarka kana ta yin azumi don Allah azumi ba karamar ibada ba ce ibada ce wacce take mai girma ibada ce wacce bawa tsakanin shi da Allah ne kawai babu wanda isa ya gane cewa kayi don Allah ko ba kai ba don mutum zai iya je ya ce ƙoshi ya goge bakinsa ya bushe kuma ya ce azumi yake haga ibada ce ta masu imani shi yasa malamai suka ce duk mutumin da yake yin azumi ba munafiki bane duk mutumin da zai yi azumi na gaske ya kici ya kisha saboda tsoron Allah to ba munafiki bane domin yana cikin ayyukan da ba wanda isa ya gane ka sai Allah zaka iya ka ki ka kici ka kisha ka wafuwan ka cika sha ka koshi ka zo ka fi kowa maraire cewa kaga munafiki haka yake da mu zai zo ya fi kowa nuna shi na Allah ne amma kuma me ƙarya yake yi yana yi ne don haka don mutane damar shi munafiki duk ayyukansa damar ya ƙare ne a kan riya sallah zai bai za ƙamu ila salati ƙamu ku sala yura'unan nas ko ba wala zikurun Allah illa qalila Allah ya mana tsari to wannan shine dan faɗakarwar da nake so in yi Allah ya ba mu ikon aikatawa Allah ya kuma ya sa muna daga cikin bayi wanda Allah ya yarda da su Allah ya sa mun yi asa'a ba tare da bata lokaci ba kamar yadda muka faɗa mun tsaya a ƙarshen aya ta wato 221 Allah ya da za mu tashi farkon aya ta 200 wato da 22 muna fatan Allah ya mana jagoranci Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين na'am Allah subhanahu wata'ala ce wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayar ka dangane da haila qul Allah subhanahu wata'ala ce ka ce huwa aza shi jinin haila kazamta ne fa'tazilun nisaa fil mahid ku kaurace wa mata a lokacin da suke haila kada ku kusance su ta hanyar mu'amala ta aure kun gane ko Allah ce wala taqrabuhunna idan ma baka gane fa'tazilun nisaa ba ku kaurace mata sai Allah ce wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yatuhunna har sai sun yi tsarki fa idza tatahharna idan suka yi tsarki fa'tuhunna min haythu amarakumullah to ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku ku zo musu inna Allah lalle Allah yuhibbu tawwabin yana son masu yawan tuba wa yuhibbu almutatahhirin kuma yana son masu yawan tsarki masu yawan tsarkaka wato idan sun yi wato hadasi su yana wato suke tsaukar ruwa su tsarkake jikinsu wato su fitar da wannan najasar da take tare da su Allah yana son masu yawan wannan tsarki wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda yahudawa da 'yan tatsi ne in gane ko waɗanda suke masu da'awar bin ƙur'ani zalla suka yi mata gurguwar fahimta da fassarar gatari wato mummunan fassara kowannensu daga ciki za mu bayani iya gwargwado wanda za mu kawo amma bari mu fara da sababin saukar aya su yahuda mu fara bugun kansu su ne wato ra'asul jarimatin abin na ɗin na aya su ne manyan masu wato laifi kafin a zo duka daman dai alkufur millatul wahida su ma dai kafircin ne ya musu suka ƙi yarda da hadisan manzan Allah su ma 'yan ƙalakato ko 'yan tatsini ruwaya ta tabbata imam ibn kafir ya kawo ruwaya wato ta imam ahmad yake cewa qala imam ahmad haddathna abdurrahman imam ahmad ya kawo ruwaya dangane da wannan aya kun gane ko yace an thabit an anas anna yahuda kanu ko anna yahuda cewa su yahuda kanu idha hadat mar'a idan mace ta yi wato jinin haila ya zo mata kina a wancan lokaci lokacin wato kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam har kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wato idan mace jinin haila ya zo mata to su ya yahuda suke ma'amalantar mata sai su ma'amalanci mata da ma'amala mara kyau lam ya'kulu ha wato ba za su ci tare da ita ba in gane ko walam yu jami'uha wannan abu ne mai kyau ba sa kusantar su ta hanyar mu'amala ta aure wannan musulunci ma haka ya tsara to amma hasu ba za a ci tare da ita ba ba za a zauna tare da ita ba kamar yadda ake ma dabbobi garke a kulle su a wuri guda to daki za a ware mata a kulle ta haka ake mu'amalar ta su su yahuda haka suke mu'amalantar su kenan walam yu jami'uha fil baiti har gida wasu ma gida ne za su ware musu ko daki ka ce daki ba ma su hada dakuna tare da su kun gane ko fasa'al ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi annabi dangane da wannan wato mu'amala da yahuda suke yi tsakaninsu da matansu فأنزل الله عز وجل سي الله سبحانه وتعالى سوكر دا آية ويسألونك عن المحيد سنة تنبيك كدنغني دا واتو جنن حيلا إذن يزوم ماتا يزاع معاملة دسو قل سي الله يتشي كتشي هو عذن شي جنن حيلا wato kazamta ne kada ka fassara shi da ciwo ne domin dan ƙara ƙato sai ce ƙul huwa azan shi ɗin cuta ne sai ce to mara lafiya don bai da lafiya sai ya ƙi yin sallah haka suke cewa sai ce ƙul huwa azan ai Allah ya ce cuta ne to mara lafiya sai ya ƙi sallah ai mara lafiya yana sallah ko yana sallah to amma shi tun da bai yarda da hadisi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada su yi sallah daga jini ya zo ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba za ta yi tsawafi ba ba za ta kama alkur'ani ba sai da abin na larura kamar malama ce ko kuma mai koyo su kaɗai aka ce suna iya sa safa su rika haka nan ba za ta shiga masallaci ta zauna ba in gane ko duka masa'il ne za mu zo mu kawo su da hujjoji su yanzu sai su ce ai cuta ne haka suke fassara shi yasa kuka ga yana kin yin fassara cewa cuta ce domin ko da ka ce cuta din ce ai in fassara za ka mai kyau abin da yake daman a kazamta zai iya zama cuta tunda kazamta tana cutar da mutum ko ba haka ba sannan kazamta ko cuta tana iya najasa tana iya zama cuta ko ba haka ba tunda in ta dade a jikin mutum tana iya haifan mai da wata wani ciwo ko ba haka ba ya zamto rashin lafiya yasa mutanen da ba sa yin tsarki abin ga kafirai da ka ka kusance su sai ka ji suna wani wari ko ba haka ba ba sa suna ga tsafta ta banza amma ba tsafta ta addinin musulunci yasa za ka ji wani lokaci in ka kusance su kafirai sai ka ji suna irin wari malamai lafiya suka ce rashin tsarki ne Allah ya mana tsari to su shi dan tatsina sai ya ce maka kulhuwa azam ka ce da su ciwo ne shi yasa in ta ta ya ce maka marar lafiya zai ƙi sallah to amma da yake dan ta'adda ne ya karanta gaba Allah da ya ce inda kulhuwa azam shi ciwo ne sai Allah ya ce ne wala ta fala taqrabuhunna hatta yashfina ba kada ku kasance su sai sun warke ko ba haka ba haka sai kada ku kusance su sai sun warke amma ba Allah ya haka yace Allah ta fala taqrabuhunna hatta yadhurn kada ku kusance su har sai sun tsarki har sai sun tsarkaka ka gani a tun daga nan an baje shubhassa shi yasa ake so in za ka karanta nassoshi ka karanta baya da gaba siyakin baya da siyakin baya duk wanda ya zo ya karanta qur'ani ya ce fa wailil lil musallin sai ya tsaya haka ya tafiyarsa ya za a fahimci musulunci bone ya tabbata ga masu yin sallah bai yi gaba ba bai yi baya ba haka ya tafi ya yada to da allah duk wanda ya zo ya same mu a masallacin nan menene zai cale mana muna aikin banza ko shi da sai je shi ya sa wani sha'ir wani dan giya ya ce da al'ubbadin ba'ad menene da al-masajida lil ubbadi yaskunaha ya ce ka bar masallatai ga masu bauta Allah su zauna a ciki wamshi bina ilal hammar ya tsina tafi da mu gurin mai sai da giya mu ya shayar da mu giya ya ce ma ƙala rabbuka wailul lil ula sakhiru ubangijinka bai ce wailin ga masu baye ba amma lakin ƙala wailul lil musallina amma ya ce wailun ta tabbata ga masu yin sallah kaga hujjar ɗari saboda ba a karanta mai ba Allah zinahum an salatihim sahun ba a karanta masa cewa su ne waɗanda dangane da sallarsu suna wulaƙanta ta suna yin ta yadda suka ga dama ba sa yin ta a kan lokaci ba sa yin ta yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta domin shi yasa Allah yake cewa aqimus salata aqimus salat duk inda za a ce a yi sallah ba a ce a yi sallah kan sallu sai a ce a ƙimu ku tsaye da ita ina nufin ku yi ta yadda ya kamata to shi haka ne duk ab kuma duk duniya ba ƙur'ani da sunna ba shi yasa a nan za a gane duk da za a yanki maganar mutum don a yi mai sharri kun gane ko sai a yanko wani ma ba karkatar da maganar za a yi ba na mace akwai wani malami ya da aka so kama dai ana bibiyar dole sai an yi masa batanci to mutumin malamin asalin mutumin gane Allah ya masa rahama Dr. Ahmad ne biyu ke Allah ya masa rahama yana karatun hadisi sai ya ce matan manzan Allah sun yi saƙa sun ba shi kuɗi ya kashe sai suka mai da saƙa sata saƙa to wajen faɗa saƙa sai shi ko shi ɗin da ya kuskuren harshe an san dai ga abin da yake ne don sai aka yaɗa wani saƙa sata saƙa sata to haka shi yasa to in ba za ka yi mutum amma inda za a biyo tun farkon magana tashi za a gane ma wannan magana ma bata taso ba a yi ta ana magana ne akan matanka ko matayen za su iya su taimaka wa mazajensu ko ba za su mace ta gari tana taimaka wa mijinta to kaga in wanda duk ya gano wannan ya san kuma gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan abu ka san ba za a taba kawo shi to amma sai aka ciro saboda ana so a mai sharwa makiyinsa yana so sai ya yada wannan sata to haka duk duniya duk magana da ba za ka ma'adarci ba za ka iya yanko tsakiyarta ba a ji farkonta ba ba a ji ta ba sai ka ce ga abin da ake nufi wannan kuma rashin adalci ne kuma zai iya shiga cikin ɗabi'a ta yahudawa da allah ya ce yi harrifunar kalima an mawaɗe suna canza magana daga birgiranta yana daga cikin canza magana daga birgiranta ka gutsire ta baka kawo farkonta ba baka kawo ta ba sai ka batta iya abin da kake so ka kama Allah ya mana tsari to anan su yahudawa sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya fa anzalallahu azza wa jalla yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka dangane da jinin haila ko to a nan ma malamai sun yi sabani fassara uku sai wasu suka ce wai su'alu na ka'anil mahid suna tambayar ka dangane da haila haila idan ta zo menene ita hal najasa ce ya za a ɗaya wasu suka ce a ana dangane da makanul haidi gurin da ke haila yake fita kun gane ko wasu suka ce a ana bayar dangane da fitar jinin amma malamai suka ce a ɗauke shi ita haila masdaru ana tambayar ka dangane da jinin haila kaga hukuncin-hukuncin duk zai hada an tambayi manzan Allah dangane da jinin ya ba da amsa shi dai jinin najasa ne yana in dangane da gurin da jinin yake fita ne to shi ma lokacin da jinin yake fita akwai hukunce-hukunce in mace tana da aure mijinta ba zai kusance ta ba da mai aure da mara aure ba za ta yi sallah ba in tana yi kaga duka ba za ta yi azumi ba za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba kaga dai duka an samu fatawa kul sai Allah ya ce da shi huwa azan wato shi cini wato jini ne wato huwa azan shi din kazamta ne in an ce kazamta kuma a larabci ko abin da yana daukan najasa gali dan akwai kazamta da ta ba najasa ba yanzu kamar majina da yawu duka za su iya zamtowa kazanta amma kuma ba najasa ba ne kun gane ko to amma ana nufin nan kazamta bi ma'ana najasa fa tazilun nisaa fil mahid to ku kaurace wa mata ku mazaje kenan lokacin da suke haila kada ku kusance su ta fuskan mu'amala ta aure kun gane ko wala shi yasa ya ƙara fasa fala taqrabuhunna kada ku kusance su kusanci na aure na mu'amala ta aure hatta ya tsuhun har sai sun tsarkaka kun gane ko fa idza tatahharna idan sun tsarkaka fa atuhunna min haythu amarakum Allah ku je musu ta inda Allah ya yarda kun gane ko to anan har zuwa ƙarshen ayar dai dangane da abin da yahuda ke yi sai allah ya saukar da hukunci kenan ba a ce a rabu da su ba a kore su daga gida kun gane ko har a raba ɗaki da su ko a dinga munanta musu ma'amala sannan kuma ba a ce a kwanta kwanciya ta aure da su ba kaga musulunci da'iman sai kaga ya tsaya tsaka tsakiya to yanzu da wannan ayar ta sauka hatta faraga من الآية هل النبي يقاري كرنت آية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي أكركش وانا آية صلى الله عليه وسلم يتشي اصنعوا كل شيء إلا النكاح وأيكتا دا ماتا كومي ماتن كنا أوريكنا duk abin da za ku da su ku ji daɗi ku aikata sai dai saduwa ce ba za ku da su ba kenan in suna haila shi yasa hadisi ya tabbata ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito ha- manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa ta yi kunzugu tace fayu bashiru ni sai ya rungume ni in gane ko kunzugu shine a a rufe tun daga cibiya zuwa gwiwa in gane ko sannan annabi sallallahu alaihi wasallam har hadisi dan a nuna maka mai haila fa ba ita ce da jasa ba annabi zai zo ya kwanta a kan ka tattara na nana aisha kuma yana karanta alkur'ani haka duka hadisai ne ingantattu in gane ko sannan abin da ke jikin nata ba ba ita ta samar da shi ba akwai dai ita wasu abubuwa ita ce da kanta ba za ta yi sallah ba ba za ta yi tsawafi ba ba za ta wato ya azumi ba har sai ta samu tsarki yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah ku aikata duk abinda kuke so da matayenku sai dai wato saduwa da su ne ba za ku ba fa balaga zalika yahud sai wannan magana ta kai ma yahudawa kenan sakon cewa ku aikata duk abinda kuke so da matanku sai dai saduwa sai dai sai je kunnan yahudawa me suka ce da ya je kunnansu su faƙalu sai suka ce ma yuridu hazar rajulu an yada amin amrina shay'an illa khalafna fi can da bakinsu suka ce annabi sallama a suka kira shi da rajul wani zubin laraba suka ji sun ce ma ya rajul to akwai matsala kenan ba su yadda da magana abin ma'amalar da ke tsakaninku akwai 'yan matsala da suka ce wannan mutumin sallallahu alaihi wasallam suna nufin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam baya wato duk cikin ba abin da yake so sai ya saba mana a dukkanin al'amarin duk abin da muka zo da shi sai yayi kokari ya saba mana kuma wannan shine addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya saba ma yahuda a komai haka ne gaskiya suka faɗa saboda ne man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar suna yin azumin tasu a ce to za mu muka fi cancanta ne amma a ashura to mu shekara mai zuwa Allah ya raya mu za mu kara da na tara tasu ake kun gane ko haka ne ce juzzu shawarib ku datse gashin baki wa arkul wa arkul liha ku tsai da gemu ku bar gemu ya zuba yadda yake khalaful majus ku saba majusawa saboda ne su suna barin gashin baki da yawa sai su aske gemu kun gane ko kaga duka hadisai ne wanda suke ingantattu haka gurare da yawa annabi yana cewa a saba musu kun gane ko in ka koma littafin shekul islam ibn taymiya ittida menene iqtida'u sirat al-mustaqim mukhalafata ashab al-jahim wato littafin da aka yi shi akan idudduka na kafirai da bai kamata musulmai suna kwaikwayo da su ba da yawan yanzu mutanenmu har waɗanda kake zaton wai sun fahimci addini sai ka je yana yin murna haihuwar kansa ko murna haihuwar 'ya'yansa wannan duka ya saba ma addini musulunci shekul islam ya yi bayani a kai in shekara haihuwar ka ta zago tausayin kanka ake so ka shi yara allah ya raya na kai shekara goma sha na kai ashirin na kai talatin na kai arba'in hamsin to ƙara kusanta Allah domin rayuwata tana ƙarewa ina kusanta ƙabari to amma sai mutum ya zo ya haɗa mutane ana ana da'irin abin da kiristoci da yahuda suke a bushe abin nan kendir a yanka kek a ce ka ga mutum abin tausayi ya yi abin da sunna ta Allah ya mana tsari amin to suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya ganin wani abu baya ya sanya bar wani abu da suke yi aikata ba ce sai ya saba musu ana cikin haka faja'a usaidu bin hudayr sai ga wani sahabi da ake cewa masa usaidu bin hudayr da kuma Ub- ubad ubad bin eh, bashir ko ko bin bashar da ubad dan bashar faƙala su su bin sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah innal yahuda qalat kaza wa kaza lalle yahuda sun faɗi kaza wa kaza shine wancan abin da muka faɗa cewa ba wani abu da annabi zai ga suna yi face sai ya saba musu in gane ko to yanzu da suka faɗa haka su kuma kun san ko ina akwai 'yan gaba dai gaba yayin da suka ga cewa ma yahuda nan suna so su faɗa manza Allah magana akan ya saba musu yanzu sai sai suka ce to ya rasulallah tunda dai dan an ce kada a kusance su amma za a iya zama tare da su da sauransu za a bar su ciki a yi ma'amala da su banda jima'i tunda dan ka faɗa ka ce isna ukulla shay'in illa nika suna ta maganganu to yanzu ga wani abu ga shara afala nu jami'unna yanzu Allah ba za a ce ma mu je mu sadu da su ba ma a ba mu dama mu je mu sadu da su kaga su kuma suna so su kaji a nan me suka yi sun yi kokari su ma su ba su su ƙara bakanta musu to ba a addini don a ba wani haushi addinin musulunci ba ka yin sa don ka ba wani haushi yanzu ko da suka faɗi haka afala nu jami'uhunna shin annabi ba za ma a ba mu dama mu je mu sadu da matan namu ma karewa su ji su mutu da bakin ciki me ya faru ga manzan Allah fa taghayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ta canza kenan ta yi ba daɗi suka sun fusata shi da wannan magana tasu duk yadda kake addini kakka idan ka fusata wani kai dai kai dan Allah ya karba kun gane ko hatta zananna an qad wajada alaihima har sai muka zance muka zaci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi da su kun gane injiwa mai ruwaya hadisin shine wa Anas dan Malik Anas yace sai da muka yi zato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi da Usaid da ubada mun zaci annabi ya yi fushi da su fa kharaja sai suka fita suka tafi mun gane ko suka bar gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fastaqbaltuhuma hadiyatan min labn ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana haka bayan sun fita sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ta nono mun gane ko aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan nono fa'arsala fi atharihima sai annabi ya aika a kirawo su ya ce a bi su a kirawo su kun gane ko? fasaƙahuma sai ba su wannan nuna kun gane ko? kaga wannan ke nuna annabi bai fi shi da su ba maganar da suka faɗa ce ta ɓata mai rai kun gane ko? fa'arafa kenan su bin suka ce fa'arafa allan ya ji da alaihima sai suka gane annabi bai fi shi da su ba malamai suka ce to fatawa kenan a cikin fatawa da za a dinga yi wa malami za a dinga mai fatawar da ba ta da daɗi sai ya haƙuri in gane ko wanda zai zo ya taimaka fatoyi wanda ba kai ba gindi wanda ba su da daɗi wasu abubuwa ne wanda suke bai kamata ma a tambaye ka su ba sai a tambaye ka to sai ka zaɓi tambayoyi masu mahimmanci masu kyawo ka amsa wanda ba su da kaɓyale su to kaga a nan wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi imam ahmad ya rawaito shi duka dai suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce isna'u kulla shay'in wato ku aikata da matayenku in suna haila wato illan nikah sai dai ba za ku sadu da su ba wannan hadisin yana nuna cewa kenan idan mace tana haila za a iya wato mu'amala da ita za a zauna tare da ita za ta yi tuwo a ci komai kun gane ko wato kawai saduwa ne ba za a yi da ita ba wani mu kara wasu daga cikin asibabin nuzul domin sababin nuzul din suna da yawa wato waɗanda suke nuna hadisan wato duk sun inganta ko kuma mu bashi mu kara in muka kara aya ta guda sai mu hada da sauran abin da suka tabbata sai Allah subhanahu wataala ya ce wato bayan Allah ya ce fatazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhun sai ce inna Allah fa idza tadahharna idan sun yi sulki fa'atuhunna min haythu amarakum Allah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku ku zo musu kenan akwai inda ba a zo mace za mu zo shi ma bayani ko da yake mu takaice ba a zuwa mace ta bayanta to na a nune ta ta dubura haramun ne wannan shi yasa Allah ce amarakumullah inna Allah fa'tuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarci ku zo musu kenan ta gaba na'am inna Allah lalle Allah yuhibbu tawabina yana son masu tuba wa yuhibbul mutawahhirin kuma yana son masu yawan wato tsarki tsarkaka yana yana son masu yawan tuba yana son masu yawan tsar- eh, tsarki a wannan hadisai in ba kuma ce ba mun karanto su akan wato tuba yadda Allah yake son tuba lal- eh, da eh, lallahu ashaddul farha min taubata ahadukum mun kawo kissoshi bawan da eh, ya tuba zuwa ga Allah Allah yana farin ciki da tubansa fiye da mutumin da zai farin ciki lokacin da yake cikin sahara sahara ya- ya tafi da guzurinsa sai guzurin ya gudu da abin hawan nasa da abincinsa da abin sha bayan ya yanke tsammani kawai mutuwa ta zo ta same shi ya ɗanke shingida yana zuwa mutuwa ta zo sai ya buɗe idansa sai kawai ya ga wannan dabba tasa a kansa ta dawo na'am saboda tsananin farin ciki sai ya ce Allah kai ne bawana ni ne ubangijin kaga saboda farin ciki har hankalinsa ya bushe ya faɗi kalmar kafirci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akba bi shiddatil farah Allah yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to Allah ya fi shi farin ciki ga wan ga bawan da yake tuba zuwa ga Allah kenan Allah yana son bayansa gaskiya in gane ko kenan mu yi kokari mu tuba zuwa ga Allah Allah yana son masu tuba Allah ya samu daga cikin masu tuba amin
to sai mu je aya ta gaba Allah ya ce nisa'ukum نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
Allah subhanahu wata'ala ce nisa'ukum harsul lakum matayenku gonakinku ne fa'atu harsakum annashi'tum ku zo ma gonakinku ta inda kuke so ku zo musu نعم wa qaddimu li anfusikum ku gabatar mu wa wato ku gabatar musu da kawunanku abinda malamai suka ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunanku suka ce ta hanyar yin addu'a lokacin da za ka yi sadu da matarka akwai addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ko ka sake ka yi ka yi- ka sadu da matarka baka faɗi wannan addu'a ba domin ka a haifo ɗa shaidani kun gane ko domin irin wannan ne baka yi addu'a ba sai yaro shaidan ya- ya tafi tare da maniyin a samu yaro iblishi iblishi kaga kana mai magana yana ma- yana daka masa ɗanka ne amma kuma shaidan ya shafe shi tun a gurin samun rabon to shi yasa ake son mutum ya gabatar da wannan addu'a Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana kun gane ko shine wa qaddimu li anfusikum Allah ya ce wattaqullah wato ku ji tsoron Allah wa'lamu ku sani annakum mulaqu ku masu haduwa da Allah ne tabbas za mu haɗu da Allah mu yi fatan haɗuwa da Allah lami lafiya amma dole za mu haɗu da Allah wanda ya ci sa'a haɗuwa da Allah shi ne ya haɗu da Allah lami lafiya ya je ma Allah da tauhidi ya je ma Allah da aiki amma wanda ya haɗu da Allah ba tare da aiki ba ba tare da ɗa'a ba to ya shiga uku haɗuwar ba za ta yi kyau ba shi yasa Allah ya fara cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu annakum mulaquhu ku sani cewa lalle ku za ku haɗu da Allah Allah ya sa mu haɗu da Allah lami lafiya آمين Allah ce to wa bashirul mu'minin ku yi bishara ga masu ga masu imani kenan haduwar masu imani da Allah wace irin haduwa ce haduwa ce mai kyau ko ba haka ba su ne ma suke fatan haduwa da Allah faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihan ko ba haka ba نعم in kana son haduwa da Allah lami lafiya to ka aiki na gari haka ake so amma duk mutumin da da ya aiki na gari ba za ga yana tsoron mutuwa daman ta hanyar mutuwa ake haduwa da Allah ko shi yasa ga Yahudawa law ya'maru alfasanatin ko ba ka yawaddu ahaduhum law ya'maru alfasanatin wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar ɗaya daga cikinsu yana fatan Allah da ya ƙara musu ya kai shekara dubu bai mutu ba wai shi duka wannan shekarun da za a ƙara gani yake ya nisantu da Allah duk a baka shekara dubin nema akwai lokacin da za su ƙare gaskiya ne to kuma duk inda za ka yi ba za ka tsere mu mutuwa ba aina ma ta kunu idrukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda za ku tafi kuna nan za ta riske ku lokaci ne kawai in yayi ba sai da rashin lafiya ba ba sai da wato ci- wato wani ciwo ba kawai lokacin na yi yanzu haka muna karatun nan lokaci yayi sai mutum ya tafi Allah akbar ba sai ka abu wanda zubin ka sha ka koshi ko ka zo za ka kwanta ko ba kwanta ba ko ka tashi ma ka yi wanka za ka shida ka tafi sai ka zauna lokacin ne kwanan nan cikin wannan ramadan ake ba mu labari nan hanyar liyame da yi mutum ya ɗauko shi da yaransa guda ko uku ne a moto da lokacin ya yi yana tsakiyar titi sai gefe a- ana ta mamaki ya yi gefe ba wani abin nan ya tsaya sai kawai ya faɗi da motan da yara yara suna fafa a kaba suna kiran mamansu lokaci ne zai tafi ya kai su ikon a lokacin lokaci ya zo shi sa kada ka sake ka rudu da lafiyarka da damarka da yarintarka cewa akwai saura wallahi ba haka ba ne ba wani tun a cikin bai zo duniya ba allah yake karɓar rayukansa ransa to mu yi kokari mu aikata aiki na kwarai tun da dai Allah ya ce wa'lamu annakum mulaqu ku sani cewa ku bayi za ku haɗu da Allah za mu haɗu da Allah to sai Allah ya ce kuma duk da haka bashirul mu'minin ku yi bishara manzo Allah ka yi bishara ga mu'minai kenan su haɗuwarsu da Allah tana da kyau wanda haɗuwar shi da Allah ba za ta yi kyau ba shine mutumin banza wanda baya wato bin umarnin Allah baya wa Allah biyayya da manzo sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan aya akwai hadisai da yawa wanda suka zo dan asbabun nuzul tare da cewa ah, akwai wata ka'ida da nake so in dan kawo mana kaɗan a nan sai mu shiga cikin asbabun nuzul a karkashin waccan aya da muka koya sa'alunaka Ah, kun ga in ba kumance ba mun karanta ayoyi da suka zo wa ya sa'alu na ka ko ya sa'alu na ka na farko guda uku wanda ba su da wawu ko ya sa'alu na ka anil ahilla ko ba haka ba da ya sa'alu na ka wace ma za yin tukun ita ce ta farko ko sannan ya sa'alu na ka anil shahrul haram sannan sai ya sa'alu na ka anil khamri wal maisir ko ba haka ba wa'annan ayoyi mala ya ce fa'in qila kaifa ja'a yas'alunaka thalatha marrat bighayri alwa ya sa'alunaka ta guda uku ta zo a jere babu wawo babu wa ya sa'alunaka ko mun karanta ya sa'alunaka ma za yin fiƙuna da ya sa'alunaka an shahrul haram da kuma ya sa'alunaka an alhamri wal maisir ayoyi uku ko duka babu wawo ya ce sannan sai ya zo sun maja a talata marat biyu wawo sannan sai kuma ya sa'alunaka ta zo guda uku a jere ita kuma da wawon da wawon na farkon ta gashi nan wa yas'alunaka ma za yunfiqun ko qul ma am- eh, qul ma anfaqtum min khairin ko falil walidain da kuma wa yas'alunaka anil yatama suna tambayar ka dangane da marayu ko qul islahul lahum khair sannan kuma wa yas'alunaka anil mahid ta yau kenan da muka fara da ita suna tambayar ka kenan sai ka kaddara kuma suna tambayar ka shine wawun da kuma suna tambayar ka dangane da me Wa- wato jinin haila kun gane ko to duka waɗannan ga amsar su kulna mala yace li'anna su'alihim anil hawadith al-awwal waqa'a mutafarriqan tambayoyi na farko da aka yi sun faru ne a a lokaci mabambanta kun gane ko tambaya dangane da yas'aluna kama za yunfikun an yi ta daban lokaci daban sannan aka zo aka yas'alunaka an shahrul haram su ita ma tambaya ce an yi ta daban sannan yas'alunaka anil khamr wal maisir ita ma tambaya ce daban-daban ba lokaci guda aka yi ba amma kaga da yas'al wa yas'alunaka ma za yunfikuna da wa yas'alunaka anil yatama da wa yas'alunaka anil mahid yace yace dukkanin wa'annan tambayoyi ne sun zo a tare da juna kun gane ko yace li'anna su'al yace wa an hawadith al ukhra waqa'a waqatun wahidatun kun gane ko waqatun wahidun faji'a bi harfin sai aka zo da harafi na wawu kun gane ko dan ya nuna maka a tare suke da juna arfafin ya biyo akwai wato attarsi kenan kun gane ko domin ba kowane lokaci wawon take fa'idantar da tartib ba alwawu laisa da'iman tufidu tartib kun ga wannan shine balaga ta qur'ani ko da wani zai tambaye ka can an ta kawo da wawun da wawun wa yas'alunaka wa yas'alun amma nan kuma yas'alunaka yas'alunaka to bambancin shine wa'ancan sun zo lokaci daban-daban amma wa'annan sun zo a jere da juna to wannan shine fa'idar da za mu karanta sannan sai mu kawo asbabun nuzul ta nisa'ukum harfun lakum fa'atu artakum an nashitum wa qaddimu li anfusikum akwai ko nan na'am a karkashin wannan hadisi na ko ce a karkashin wannan ayan nisa'ukum harfun lakum fa'atu hartakum an nashitum wa qaddimu li anfusikum akwai hadisai masu tarin yawa wanda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko za mu fara da hadisi na farko cikin wannan aya shine hadisin abdullahi bin abbas allah ya kara masa yadda yake cewa ja umar bin khattab ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas yake cewa umar dan khattab khalifa na biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah halaktu na halaka haka sayyidina umar ya zo ya ce wa manzan Allah halaktu na halaka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa man ladhi ahlakaka ko a halaka ka e wa menene ya halakar da kai kun gane ko kala sai ce hultu rahli laila na canza abin hawa na kinaya ce aljima'i ya ce na canza abin tuki na ajiya da daddare kamar sikiyarin motata na canza masa duka dai ana kinaya ce dangane da saduwa maimakon in zo matata ta gaba in sadu da ita sai na buya ta baya na sadu amma ɓangaren gaba shi ne ya sa na zo nake cewa na halaka falan yurud alaihi falan yurud alaihi sai Allah manzala sallallahu alaihi wasallam bai bashi amsa ba fa'auha ila ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan aya nisa'ukum harfun lakum matayenku gonakinku ne fa'atu harsakum annashitum ku zo wa gonakinku ta inda kuke so kenan ba laifi bane ba mutum dan yayi mu'amala da matar shi ta duk yadda ya ga zai sauƙaƙa gare shi abinda ba a so ka nemi dubura ka nemi baya amma za ka iya ta baya ka nemi gaba za ka iya a kwanci a zaune duka ne annashitum haka aya take nufi وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين يقول سيكي تشوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أقبل وأدبر kenan ka yi ta gaba ko ka yi ta baya kenan ka nemi iyalinka ta gaba ko ta baya abinda ake so wata dubra wal haiba ka nisanci baya mazauni kenan da kuma lokacin da take haila kada ka kusance ta kaga abubuwa guda biyu ke wannan hadisi ya inganta hadisi ne has to kaga wannan yana nuna cewa a musulunci baya da tsananta bai da tsanani abinda ake so mutum da ya karance shi sannan ya faru kamar hadisin da za mu kawo na ummu salama yanzu hadisi ne shi ma ingantacce take ba mu labari tsakanin mutanen makka da madina larabawan makka su sun san irin wannan ana iya a nemi mace ta baya amma ana a nufi gaba to amma madina ba san wannan ba da aka yi hijira aka zo madina matayen da su- eh, ma- yan madina yan maka da suka auri matayen madina manzo Allah ya sha shari'a sai dai a je a kai hukunci ga shi nan ta baya yake zo mini amma ba bayan yake nema ba gaban da yake nema sai manzo Allah ya- ya raba husuma haka ya ta faruwa ummu salama gashi ta rawaito su sun san wannan abu ne yake amma su mai matsala yan madina ba su san wannan ba aka yi ta rikici yahudawan da ke tare da su su ne suka tamfa lamarin ga hadisin za mu kawo shi hadisin a abin nan eh, ina yake hadisin hadisan suna da yawa amma za mu takaice saboda lokaci yahudawa ne suka ce suka ce suka ce ai duk mutumin da ya zo wa matarsa ta baya ya neme ta a bayanta ya je gaba ya yaro yana tashi hararagarki kun san hararagarki mai idon nan da za a ga yana kallon nan amma can yake kalli kun gane yahuda suka ce duk mutumin da ya zo ma matar shi haka to in an tashi aka Allah ya bada rabo to sai yaro ya zo hararagarki wannan duka ma wani wata gargajiya ce shi kansa harara garken sai a can ya kalli garken to duka dai wannan canfi ne to abin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karyata su ya ce ba haka bane ba kun gane suka ce za a haifi yaro ahwal ahwal shine wanda za a ga yana kallon nan ka dauka kai yake kallo in kun yi fesa amma shi can yake kallo idan za a ga ya dan jirkice waye idan to shi ne su ma an madina su suka tasa- tasirantu da wannan maganar ta yahudawa shi yasa da 'yan maka su sun saba suna yi kaga sai na uwar shi ma daga maka yazo to amma da yazo sai ya ji magana waccan yahuda shi ya sai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa halaktu halaktu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiru har Allah sai ya saukar da nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum ku gabatar musu da kawunan ku kuma lokacin da za ku gabatar ku yi addu'a kamar yadda wasu malamai suka ce karanta Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana wannan to bayan wannan eh, akwai hadisi bayan hadisin ummu salama akwai hadisin ah, abdullahi bin abbas shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce ah, shi ma duka dai yana nuna irin wannan an zo an kawo ƙarar gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai shi ma ya ce faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce itiha ku zo musu itiha kenan ku zo wa mata muqbilan ta gaba ne wa mudbiratu ko ta baya abinda dai ba a so in ake so lu inda zaka sadu da ita shine idza kana fil farj ta farjinta ta gaba dan ka biyo ta baya ka dai nufi wato abin da yake gaban wannan shi ma duka dai dan a nuna maka musulunci ya kawo abin ba sai ka je kana bin turawa kana kalle-kalle fitsare-fitsare ba ka koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun yi bayanin wa'annan abubuwa ga hadisin abdullahi dan umar shi ma anna rajulan ata imra'atuhu fi dubur dubirha abdullahi dan umar yake kaga annabi ya sha shari'a yace wani ya je wa matarsa haka fa wajada fi nafsihi fi zalika wajadan shadidan sai ya samu kansa a cikin kunci shi ma tunda eh, yana ganin bai kyauta ba har sai da Allah ya saukar da nisa'ukum harfun lakum fa'atu hasakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wannan duka ana nuna muku dai mata gona kaji gona an taka ce in ka ga dama yau ka shiga ta kudu gobe ka shiga ta arewa jibi ka shiga ta yamma gobe ka shiga ta gabas abinda aka hana ka ka ci iyaka gona ko ba haka ba to shi ma abinda aka hana ka kakka nemi dubura idan ka je ta ta inda za ka je dai inda zai sauƙaƙa gare ka wannan duka addinin musulunci yake koyar da mu don kusa addini bai kyale komai ba wannan kenan to wannan aya tana da ahkam to naga kuma lokaci ba zan mu dan taba kafin lokaci ya cika tana da hukunce hukunce ayoyin suna da hukunce hukunce ayoyin guda biyu ya kamata mu kawo su ah, da kasan eh, in bai kare ba sati mai zuwa sai mu- sai mu karasa mu ci gaba da ayoyin na gaba insha Allah Ah, farko mala ya fara da matsala wacce take eh, hukunci na farko ya ce alhukum al'awwal mallazi yajibu i'tizaluhu min almar'ati halatul haid menene yake wajibi a ƙaurace a nesanta da ma- daga mace lokacin da take haila ikhtalafa ahlul ilmi malamai sun yi sabani fi ma yajibu i'tizaluhu min almar'ati cikin abin da ya zama wajibi a ƙauracewa na daga mace fi- fi halatul haidi a lokacin da take haila ala aqwalin a bisa wasu maganganu kamar haka ga sunan za su kawo na farko alladhi yajibu i'tizaluhu jami'i badanil mar'a akwai wanda suka ce dukkanin jikin mace za a ƙauracewa lokacin da take haila wahiya marwiyin ali bin abbasin wannan an rawaito shi daga ibn abdullahi dan abbas wa ubadatu asal as-sulamani wa'annan suka ce ba za a ba za a nisanci dukkanin jikin mar a mace sannan sai na biyu daga cikin masu sai na biyu daga cikinsu allazi ya jubu i'tizaluhu ma baina surrati ila rukubatai ila rukubati abinda yake tsakanin cibiya da kuma gwiwa wannan kuma shine wanda muka karanta a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake umartar nana Aisha wa huwa marwiyin ali bin ah, wa huwa mar- wa huwa madhhabu ah, abi hanifa shine ma- madhhabu abu hanifa wa malik kuma ita ce mazhaban malikiya kenan a- a a kauracewa daga cibiya zuwa gwiwa a lokacin da mace take haila wannan kenan jim na uku kenan alladhi yajibu i'tizaluhu mawdu'ul adha wa huwa al-farj faqat wasu suka ce kai abinda za a kauracewa kawai farjin mace shine gurin da Allah ma ya faɗa ya ce qul huwa azan fa atazilun nisaa fil mahid qul huwa azan gurin haila kawai nan za a kaurace wa huwa mazhabu shafi'i wannan shine mazhabin imamu shafi'i sai hujja ta mazhaba ta farko su ne mazhabar eh, ibn abbas ya ce annallaha amara bi itizalin nisa'i walan yukhassis min zalika shay'an duna shay'an Allah ya numarci a ƙauracewa mata lokacin da suke haila bai kassace bai keɓance wani abu ba kaga wannan yan zahiriya sai su ɗauki wannan amma ko su ma zahiriya an sai koma hadisi ba za su ɗauki wannan ba. wannan dai wani ra'ayin shi ne Allah ya masa rahama ibn Abbas fawaje da i'tizalu jami'il badanil mar'a li umumil aya sai zama wajibi a ƙaurace ma wato dukkanin mace saboda faɗin aya da Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahid amma kuma ba ya kada ya mance had- aya hadisi me yake fassara aya me wa me yake fassara aya hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara nana aisha ta rawaito hadisan kenan abin da yafi magana ibnu abbas tana da rawayi wata kilma kuma in an bibiya bata tabbata daga gare shi ba imamul qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa hadha ka gani Allahu akbar yace wa hadha qaulun shazu wannan magana ce shaza ta saba wa maganganun na'am eh, sahabbai gaba daya ya saba wa sahabbai kharij an qaulil ulama ya saba wa maganganun malamai tun daga sahabbai yake ne kuma zai iya yiwa magana bata inganta gare shi ba wa in kana umumul aya ko da ya kasance ta zo ga mai ayar to fayaqtadihi sunnatu thabitatu bi khilafi sunna tabbatacciya ta saba mu abinda aka rawaito aka cingina ma ibnu abbas ma ya faɗa ki hujjatu eh, madhhab ath-thani sune malikiya da abu hanifa ko hanafiya da malik bima ruya an aishata radiyallahu anhu shine abinda aka rawaito daga aisha Allah ya kara mata da kala tace kuntu abtasilu wa ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na kasance ina yin wanka na shari'a ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana in nayi janaba wato mu- wato ni da annabi muna shiga mu wanka tare tace min ina'in wahidin daga ƙwarya guda ko mazubi guda ko masaki guda kilana junubun dukkanmu muna tare da janaba jina na aisha ni da manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'muruni sai ta ƙara ba mu wani ilimi ta ce wa kana ya amuru ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarta ta fa taziru in yi kunzugu shine abin da muka faɗa kunzugu ka ɗaure mace ta ɗaure tun daga cibinta zuwa gwiwarta shine fa eh, na yi kunzugu yana umarta ta na fa yubashiru ni sai ya rungume ni wa hana ha'idun wa hana ha'idun ni kuma ina haila a gani hadisi ingantacce imamul bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito abu dawud ya rawaito nasa'i ya rawaito fi kitab at-tahara a gani hadisi ne ingantacce aisha ta rawaito haka nan maimuna wa ruya an maimunatu haka nan maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wato runguman matansa li'izarin wa hum ha'idu suna da izari sun abin da sun rufe jikin sun yi kunzugu wato alhalin suna haila baya hana ya rungume su wannan duka dan a koyar da mu fa addini ne annab ake rawaito magana sirrin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba manzan dan ka a ce annabi ya koyi wani abu na amana shi yasa duk abin da ka gani annabi da yi ba sahabbai ba su ba wallahi ka kiyaye shi tun daga gaba a rufe asiri cikin mu'amalar gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ana fa fito da shi don ka koyi addini ba a yi kunya ba tare da cewa annabi mai kunya ne ya fi budurwa mai kunya kunya na da aisha ta ce da akwai wani abu da annabi zai ɓoye na addini da kissar zaidu bin haris dan da da ana kiran shi dan kana ana kiran shi da zaidu bin muhammad allah da ya tashi don ya rusa wannan al'ada ta cewa kowa a kira shi da sunan babansa kowane iri ne uban a kira ka da sunan babanka da allah ya so ya tarwatsa abin tun da bai yiwa ka aure yan ɗanka ko ba ta ɗanka sai allah ya ce to zaidu zai saki matarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ka aura annabi abin yayi mai nauyi yayi mai nauyi ta ce da akwai abin da annabi zai boye wannan ne in ji aisha in zai da ka ƙara zainab sai ce je ka yi haƙuri a je a yi haƙuri je ka yi haƙuri da ita allah kuma ya yi alƙawari in ya sake ta za mu aura ma ita da tarar rashinsa haka kuma abu ya faru to kaga sai da ya sake ta kuma al'amarin allah ya afko allah ya ɗaura auren haka ta ce da akwai abin da annabi zai koyi wannan ya mai nauyi to duka ana rawaito mana ne don mu koyi addini to me ya kai ka abinda annabi bai aikata ba ka ce za ka ƙara addini bayan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina abin da imam malik yake cewa duk mai irin wannan ba kamar yana raya cewa annabi ya yi ha'inci duk wanda zai kirkiro wani abu addini ya dinga aikata kamar yana cewa annabi ya yi ha'incin sako domin shi yana ganin ga wani abu mai kyau ne kuma annabi bai bayyana shi ba in abu mai kyau ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo shi wallahi wai yanzu kai kana nufin duk abin da annabi ya zo da shi zaka iya aikata shi kafin ka mutu ko shekara dubu Allah ya baka wallahi sai dai kai abin da shi yasa daga ka san sunna ai kokari ka aikata ta ko so ɗaya ne a rayuwarka shi ne ba za ka iya gama ba ɗauki kawai ibadan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko ma shama'il muhammadiyya ya annabi ya ci ya annabi ya sha mai annabi ya fi so a kayan abinci mai annabi ya fi so a kayan sha a sawa a ibada wa dukkan ka iya ka karance yanzu kutubu sutta ɗin nan ka bibiye su hadisai duka ko da abu ɗaya za ka so ɗaya a rayuwarka za ka gama kafin ka bar duniya rayuwar annabi ce fa gaba ke ɗaya aka rawaito shekara 63 ko a ce ma ku cire ma 40 ta kama annabta 23 kuma duka a shirka ɗauki awa 24 mai albarka irin na wancan lokacin so shekara 23 rayuwa mai albarka mai tsayi ana tarwaito aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na ibada ka ce za ka iya yi kai ne ka yi abin da za ka yi har kuma baka gama wannan ba kake kokarin ka aikato ka kirkiro wasu al'amura gashi lokaci yayi kuma bai kare ba sai mu dashi hujjatu mazhab salif insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah ina neman afuwa ban jin jiki sosai na kan karatu kamar ba a yin shi da nishadi sosai Allah ya karba mana
Allah ba da lahiya